الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام الصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو أصبر شابكي جوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan hudu haihuwa annabi Isa alaihi salamu shekara dubu biyu da ɗari shekara dubu biyu da ashirin da uku mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah ‘yan uwa kamar yadda muka saba duk shekara idan wannan rana ta zo ta sha bakwai ga watan Ramadan muna taya junanmu murna da farin ciki da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan rana wacce Allah ya ba manzon Allah nasara a yakin badar. domin yakin badar an yi shi ne sha bakwai ga watan ramadan a cikin shekara ta biyu da hijiran manzon Allah wanda wannan yaƙi na badar ya zama yana daga cikin manya-manyan makullai wanda suka buɗe ɗaukakan musulunci a duniya kamar yadda aka sani bayan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzanci daman shi annabi ne tuntuni manzanci kuma sai da ya shekara arba'in mala'ika jibril ya zo kan gar hira'in ya zo ya ce mashi ikra daga nan ya bashi manzanci ba sai da manzo Allah ya shekara goma sha uku yana karantar da mutane tauhidi kadai ta Allah duk surorin da suka sauka a makka baki ɗayansu surori ne na maganar tauhidi babu shari'a cikinsu sai dai abin da ba za a rasa ba to bayan nan kafirai suka yi mitin kamar yadda mun sha faɗa a karatu cewa to sun gafa manzo Allah ya fara samun magoya baya ga mutanen Madina sun yi zuwa na farko da kusan mutum goma sun musulunta shekara ta dawo sun ƙara zuwa da wajen mutum goma sha takwas wanda duk sun musulunta a can to kuma yanzu ga shekara ta uku sun zo da wajen mutum saba'in kuma suna gaya wa manzo Allah cewa yanzu a Madina da ƙauyukanta babu gidan da babu musulmi kuma suka yi manzo Allah alƙawari cewa to in dai manzon Allah ya yi hijira ya bi su to duk abin da za su kare ma kawunan su za su kare ma manzon Allah shi shikenan wannan ya jawo kafirai suka yi ta tunanin wani mataki za su ɗauka har dai suka zauna suka yi mitin a babban majalisar su daren naduwa cewa to dole fa su ɗau mataki wani ya ce shi shawarar shi a kama annabin nan a gina ɗaki mara ƙofa a jefa shi a rushe wani ya ce ku ba ku da hankali ƴan uwan shi na iya zuwa su rushe ɗakin wani ya ce to a kama shi a samu wani zautaccen raƙumi mahaukacin raƙumi a ɗora shi kai a ɗaure shi a saki raƙumin ya shiga daji wani ya ce kun san shi da daɗin magana yana iya gamuwa da wasu a daji ya masu daɗin baki su kwance shi mu ma nan ƴan uwan shi ya gagare mu ina ga ya je gun baki to an ce suna cikin wannan kawai sai tsohon na jadi ya shigo sheɗa ya kuke tattauna suka gaya mai ya ce to ai mu ji shawarwarin kawai sai abu jihar ya ce ni shawara ta shi shawarar shi an gane ko shi shawarar shi yawwa abin da za a yi suna da gidaje na ƙabilu banuwa na banuwa na banuwa na banuwa ne da haka kowane gida su kawo wani jarumin matashi guda ɗaya wanda za su zo su taru su je su iske manzo Allah akan garin shi da daddare kowa ya mai sarin da zai tabbatar shi kadai ya kashe shi kenan aka ce eh wannan ya har sai da shi dan ya dafa kafada Abuja daga cikin su wani ya musulunta ko Abu Sufyan ne yace ni tunda na ga shedan ya dawo kafada Abuja na ce wannan mutumin da waya ya ga manzo Allah kenan aka zartar da shawara to kuma sun yi muwafaka ranar da suka aje rannan Allah ya aje za a yi hijira haka manzo Allah na gida Allah ya gaya to mutanen ka baka ji shirin da suke da haka maza maza kai fita wajen garin nan ka je ka samu maku mafaka ka dan kwana ɗaya ko biyu daga nan ka hijira ka tai Madina manzo Allah ya hijira ya fita daga gidan shi ya je ya samu sayyidina Abubakar suka fita suka je suka hau dutsen nan na hijira gara saurin suka kwana uku daga nan suka kama hanya suka hijira suka ce madina to bayan sun tafi madina sai ya zama dukkan mutanen da manzo Allah za su tafi sai aka mai da kayan su kayan ganima wani daga kasuwa za a bi shi ana a buge a buge a buge ya tsallake sai madina ya bar ƴaƴan shi ya bar matan shi ya bar gonakin shi sai farin shi aka raba wani daga gona ya dan saba fatanya gaban zaya gona daga can sai da hanya haka suka yi tattafiya haka suka yi tattafiya to bayan shekara daya manzo Allah ya ce to gashi mun zo Madina ana ta ƙara ma Madina yawa Madina ba ta da wani arziki sai da bino da Allah ya ran ajiyo mana labarin Quraysha sannan sai aka kawo manzo Allah labarin cewa sun hada wani kasuwanci mai ƙarfi za su sha manzo Allah sai ya tada wasu sahabbai guda biyu a wata ruwaya guda hudu amma dai raƙuma ne guda biyu ya ce ku je ku rinka jiyo mana labarin 'yan kasuwan nan abin da za su kai daga makka muna da shi amma abin da za su yi daga shan ba mu da shi da kun ji sun tawo ku zo ku gaya mu za mu je mu tarbe su mu ma mu kwace dukiyoyinsu mu kawo gida yadda suka kwace dukiyoyinmu sannan Abu Jahal Abu Sufyan ne shugaban tawagan matafiya. Suna tafiya yana tambayar ayarin matafiya ya hanya saboda a lokacin ba amana. Kamar yanzu ne fa irin yadda ake tafiyar nan. Kamar yanzu misali mutum sai ya taso da magariba daga Sokoto ya ce yana son Zaria. A wannan yanayin. Da Allah akwai kwanciyar hankali. Da Allah duk inda ya ga wata mota ce fakin. ai dole ya tsaya ce ya labarin hanya ta ai lahiya alamun tsaya ne zamu gyara kaza ta so duk inda ya ga ya dau minti biyar ko goma bai ji motsin bai hangi hasken mota ba ai fakin zai haka ne ko to irin haka da ai to yana nan yana ta tambaya sai wasu suka ce kai mu dai mun hangi ba mu saba ganin raƙumi kan dutse ba mun hangi wasu raƙuma guda biyu kan dutse ya dai ce to ai ko in ba mutanen makka ba ba masu hawan dutse da raƙuma sai ya aje ayarin sai ya tura wani ce je ka bincika mana shi ma da yaje inda aka ce an gansu ya duba ya duba bai gani ba sai ya ga kashin raƙuman sai ya sa sanda ya tona yana tona sai ga wa'annan raƙuman suna kashin ƙwayar dabino al'ada kuwa babu mutanen da suke ba raƙuman su dabino su ci kaman tuwo in ba mutanen madina ba yana zuwa ya ce ma abu sufiyan to kaji abin da na gani ce to akwai matsala watakila mutanen muhammadu ne za su yi mana wani abu hanyar da ya kamata ya bi kawai sai ya yi manzo Allah na nan yana jira kawai sai manzo Allah ya ji labarin sun wuce to to shikenan shi kuma yana wucewa kawai sai maza ya tada wani mutum ya ba shi kuɗi masu yawa ya ba shi doki ya ce kai maza ka gaya mu ƙwarai shawa cewa to ga Muhammadu nan fa da jama'an shi sun fito za su kwace masa dukiya da haka su zo su kwaci su kara dukiyar ya tafi tafiyar da zai wajen kwana biyar yake a cikin wuni da dare yana zuwa ya shiga garin Makka hankali kwai tashe yana cewa ya lal quraish ya lal quraish al amwal halakat ya halal quraish al ansabul halakat ya halal quraish ya dinga maganganu yace to kun ji halin da Abu Sufyan ya aiko ni suka ce to a shirya yaki kawai suka shirya yaki cikin dare zuwa safe aka fita da ƙato mutum dubu mayaka Abu Jahl ya ce shi duk inda wata shegiyar kafura take to ta zo zai biya kuɗin zinarta zai rinka ba ta abinci kuma in an dawo zai mata kyauta duk wanda ya neme ta da zina a yi bukatar shi dai a je a mankushe manzo Allah wani ya ɗebi alkama ya ce ina masu dafa giya duk inda aka je shi zai shayar da giya wani ya ce biyo raƙuman da za a ci aka kamo hanya da shi kenan sun ɗanyo tafiya kamar zango ɗaya ga abu sufiyan ya ce masu to dukiyar ku ta kuɓuta kun ji hanyar da nabi kun ji hanyar da nabi da ka shawara ta mutanen nan na ji labarinsu akwai mutuwa a kaifin takobinsu ba suna son su kashe ko ba su tsoron a kashe domin Muhammadu ya ce ubangijin su ya masa alkawalin duk wanda aka kashe zai ce aljanna da haka ina ba ku labari mu koma kada mu tunkare su Abu Lahab Abu Jahl ce ina ai sai mun je har Madina mun makoshe su ai in kai ka tsira yanzu gaba ma zai hana mu kasuwanci kenan aka tawo ashe ajali ke kiransu Allah ya ce walakin li yaqdi Allah amran kana maqula walau tawa'at lafsa lafsan bil mi'at a takaice dai aka zo aka hada filin badar sun zo da mayaki mutum dubu manzo Allah ya zo da da mayakan da masu kula da mayakan da kowa da kowa mutum 313 ba takobi ashirin ba raƙuni sha biyar doki shida ne ma kai wani sahabi radiyallahu anhu da aka ce a tafi a hanya kawai ya ɗauki ya tsinci sanda da ita zai jihadin aka zo suna kallon musulmi musulmi na kallon da Allah ya tashi sai ya rinka nuna ma shawa musulmi ƴan kaɗan ne su ma ƙwarai su ma musulmi sai Allah ya rinka nuna musu shawa ƴan kaɗan ne wai kalli lukurshi ainu liqadiyallahu ma kana mafula duk dai aka zo aka haɗu a wannan daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana bai bacci ba an gina mai wata rumfa ya shiga cikin ta tun yana zaune yana ya hayya ya qayyum bi rahmatika nastaghiith ya hayya ya qayyum bi rahmatika nastaghiith sai manzon Allah tun yana canza zama har sai da yin kwarai za kwarai ni ce tsaye idan ya ɗaga hannu yana ya hayya ya qayyum sai mayafin shi ya faɗi sai na fito ya zo ya ɗauki mayafin ya lullaba mai ce ya rasulallah ni na san Allah ba zai kunyata ka ba ya rasulallah ka kwantar da hankalinka Allah zai taimake ka in yayye ce Allah mutum ɗari uku da sha uku nan su kenan fa iyakan masu imanin da za su taimake ka idan fa kabari aka hallakar da su ba za a ƙara bauta ma a bayan ƙasa ba abu kawai sai Allah zai taimake kwantar da hankalinka ya rasulallah tastagisuna rabbakum fastajaba lakum shikenan safiya tai manzo Allah ya zo yayi wa'azi yayi khutba yayi khutba ya zuga sahabbai har sai da sahabbai kiran Allah suna kabbara sun kosa a buga to shi ma can kallon suna wannan shi ma can Abu Sufyana ya tashi ya surute ya surute ya zuga mutane ina cikin wannan kawai magana mu ta shi kawai ya gashi ɗan ya canza kama ya ce abu sufiyan abu jahal utba shaiba ku zaburar da mutanen na ga wancan ya zaburar da mutanen shi wai manzon Allah kaga wannan kalmar shedan ce ce mu manzon Allah wannan mutumin kalmar shedan ce kuma alama ce ta wulakanci yace idan ma za ku zabura gun yakin nan sai ya masa rufa ya ce kun ga can da kuka gani suka ce mayaka muka gani kan duwatsu ya ce to nan gon akwai randuna dubu idan ma za a hallakar da ku zan sako su su hallakar da Muhammadu da mutanen shi ko za fara sai Allah ya ce to abin haya kai aka hadda kawo dauki ki to bari mu kawo namu sai Allah ya ce Jibrilu lambaita ya rabbul izzati dau dubu irin ka kaje ka taimaki manzo Allah Mika'ilu labbaika ya rabbul izzati kai ma dau dubu a taimaki annabi Israfilu dau dubu Azra'ilu dau dubu ina mala'ikan gidan wuta yace ga ne ce kai kuma ku tai da dubu ɗan ɗaukar gawa zuwa jahannama to shedan wa ya gama zuga su kawai sai ga jibrilu ana ta saukan meki ana ta jiran meki tip tip tip sai ce kai kai kai kai kai kai kai kai ce inni ara ma la taro inni akhafu Allah yace wallahi ni na ga abin da ku gani ba ni yau tsoron Allah ma ni to ya za ka yi mana kai to wallahi kun ga tafiya ka mala'ikun nan dubu biyar suka zo Allah ya ce musu to in za ku yaƙi ku ba ku san ɗan adam ba in za ku yi ku rinka sarar saman wuya ko kuma ku sari gaba Allah ya koya musu yaƙi suka je suka yi fareti gaban manzo Allah aka sa cikin sahu aka ce a kama yaƙi kenan aka kama yaƙi sahabi sai ya ɗaga takobi zai sari kan kafirin ya ga kan ya faɗi mala'ika ya riga shi a takaice dai aka yi yaƙi Allah ya ba manzo Allah nasara a irin wannan ranar sai da aka kashe wane wane na kafirai da aka kashe saba'in ga sunan zube a ƙasa sun mutu kuma sai da aka kama wane wane mutum saba'in ga su an ɗaure su kafa da hannu za a kai su madina sun zama ganima kuma ƙarshe aka yi bayan an gama kuma Allah ya aiko Jibrilu ya ce aje wannan saƙon saƙo ne wanda ake son wanda za a gaya mawa da an faɗi ya ji da jibril ya zo ya ce ya rasulallah Allah ya aiko ni gun sahabbanka ba gunka ba gun sahabbanka da aka duk wanda ya yaƙin nan ya zo ya taru aka zo aka taru ya ce abinda Allah ya ce ka gaya musu da bakin zatin shi duk wanda aka yi wannan yaƙin da shi daga yau ya je duk abin da zai aikata a duniya ya yi na yadda da shi na gafarta mashi sahabban manzan ke na ahal fatahu shi ne abdullahi dan masaudi shi bai na aka yi yakin kissa da na faɗa jiya ne ko shekaran jiya ya je iske abu jahal ya ce to rasulullah ni ban yaki ba annabi ce je ka laluba in wani bai karasa ba ka karasa shi kai ma da kai ciki ya je iske abu jahal bai karasa ba kissa na faɗa shekaran jiya ya karasa ta to da haka wannan rana ce mai muhimmanci rana ce mai girma amma abin damuwa da irin wannan rana ta mu ta yau ga ta Allah ya girma manzon Allah amma ko ga musulmi wani bala'i da wani musiba a irin wannan wunin ya fada mana wanda bai taɓa fada mu musulmi a duniya ba a ce yau an waye gari a Najeriya musulmi ɗaya ke cewa annabi bai isa ba ɗaya ke cewa annabi ya isa musulmi za su yi mukabala tsakanin su ba za a yi mukabala da kiristoci ba ba da kirista da musulmi ba ba da bayahude da musulmi ba a'a za a yi mukabala ne da mai la ilaha illallah ya ce annabi bai isa ba da ko mai la ilaha illallah shi kuma ya ce zai kare annabi ya isa wannan abun bakin ciki wannan abun damuwa ne to nan gaba randa kiristoci suka ce ba su neman taimakon manzo Allah ne za mu ce masu randa yahudawa suka ce ba sa neman taimakon manzo Allah ne za mu ce masu to yau musulmi ne fa wanda ke hawan mimbari ya ja ayar qur'ani ya ja ayar shine yau karatu ya kai mai cewa bai neman taimakon annabi ai ba shari'a kai ba ka aka faɗa kuma wai ƴan uwan shi wai kuma wasu suna ta baki ɗin shi wasu suna ta kokari wai a kare shi wai a kare shi ba kiristoci ba wai suna ta yin kwami daga jihohi to duk mutumin da duk mutumin da ya je da niyyar ya kare wannan mutumin akan cewa wai annabi bai isa ba Allah ya tsire mai albarka duk musulmin da ya ce yana goyon bayan wannan magana ko shehu waye ko dattawa ne ne Allah ya tsine mai albarka a ce musulmi wai musulmi ya ce annabi wai bai isa ba wai musulmi wai ya fito zai kare shi wannan bala'i haƙina manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce lalacewar musulmin Najeriya ta kai nan go duk wanda ya kara wannan musulmi kuma mun gode Allah mun gode Allah da ba tashi muke za mu kara inyasi ba da ba tashi muke za mu kara tijjani ba da ba ta ji muke za mu kare abdulkadir ba a mun ce duk su minus ne a manzon Allah da aka ce bai isa ba mun ce ya isa kuma da aka ce ba a neman taimakon shi mun ce dole a nemi taimakon annabi zaka wannan rana rana bakin ciki wallahi ni inda ana jin ra'ayina muƙabala a wannan ma ba da wani amfani ai wannan kawai abin da za a ja daga wanda zai sai wuta ya sai wuta wanda zai ce aljanna ya ce aljanna amma ai muƙabala a ce me muƙabala da wa da ka wannan rana rana bakin ciki ce ya kamata musulmin Najeriya su sanya ta cikin ranakunsu na bakin ciki yau lalacewar Najeriya ta kai ga musulmi yana cewa bai neman taimakon manzon Allah to Allah duk wanda bai neman taimakon annabin ka kaka taimake shi Allah duk wanda bai neman taimakon annabin ka Allah Allah ko a numfashi kaka taimake shi ko kuma da muke neman taimakon annabin ka Allah ka taimake mu Allah ya kiyaye mu aron mu ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim na'am والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا na'am وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya kyauta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gaya mana yake cewa bayan mun kwana muna a cikin suratul fadar. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. إليه يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa wallahu khalaqakum Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce ku Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu khalaqakum Allah shine ya halicce ku da ubangijin nan ya halicce ku ne min turabin daga ƙasa dan adam da kake ganin shi yana tafiya a bayan ƙasa duk yadda kake ganin Allah ya shirya shi to asalin shi Allah ya halicce shi ne da ƙasa wannan ƙasa Allah na koma mana zuwa ga asalinmu ne na farko shine asalin annabi Adamu alaihi salam wanda lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya ma mala'iku cewa inni ja'ilin fil ardi khalifa ni zan sanya halifa na a bayan ƙasa yake gaya ma mala'iku mala'iku suka ce ya ubangiji yanzu ka sa wanda zai dinga ɓanna a bayan ƙasa suna zubar da jina ne su yi kaza su yi kaza sai Allah ya ce masa a'a inni a'lamu ma la ta'lamuna ni ne mafi sani da abin da ba ku sani ba ba halitta Adamu ba ce gabana, a'a sauran da Adamu zai zo da shi ni shi na sani ba ku sani ba. Allah na maganan manzon Allah a koye ne. Alamu ma la ta'lamuna ni ne mafi sanin abin da ba ku sani ba idan ne Adamu zai zama wani bututu ne na zuwan Annabi Muhammad. To shikenan Allah sai ya aiki mala'ika Jibril ya ce je ya ɗebo mashi ƙasa. jibril ya zai ɗebo ƙasa ƙasa ce mai magiya da Allah kada ya ɗebe ta ta san an yi ɗan adam a bayan ƙasa zai ɓanna ya koma Allah ya aiko mika'ilu shi ma ce mai magiya ya koma aka aiko isra'ilu ce mai magiya ya koma aka aiko azra'il da azra'il ya zo ta gama magiya sai ce to ai wanda kike haɗa ni da shi ɗinnan da girman shi ni kuma da girman shi shine ya aiko ne ya ce in zo in ɗebe ki shike da aka zo aka ɗebi ƙasa da zatin Allah Allah ya kwaɓa wannan ƙasa ya fidda sura annabi Adam kuma ya ɗauko ruhin shi ya sa mashi to wasu malaman sun ce wannan min turabin ɗin Allah yana nufin halittar da ya mu annabi Adam wasu ko malaman suka ce a'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara jikin ɗan adam wannan shi ba a halicce shi don ya je sama ba manzo Allah ne kadai a duniya ya isa ya tafi da wannan jikin nashi ya je saman sama ya dawo amma in ba shi ba ba wanda ya isa ya je sama da jikin shi sai dai da ruhi kowa nan in matsayinka haka za ka je sama ka je al'arshi a mafarki ka dawo amma shi manzo Allah ya je sama da ruhin shi da jikin shi kuma idan shi biyu ba bacci ba to shikenan a to wannan jikin na dan adam shi an yi shi ne dan ƙasa zai gama rayuwar shi ne a ƙasa a rufe shi a ƙasa to duk dan adam ɗin da Allah zai halitta a bayan ƙasa wannan dan adam ɗin idan Allah ya ƙaddara maniyin mahaifin shi da na mahaifiyar suka haɗu a mahaifa akwai mala'ikan da Allah zai aje yana gadin wannan mahaifar to wannan mala'ikan Allah zai umarce shi lokacin da zai shiga cikin cikin Allah zai ce ya je gu kaza daidai kaza ya dam daidai gu kaza zai ga ƙasa iri kaza ya damƙo ta in ya je ya watsa ma wannan maniyin guda biyu da ya sha kuɗi to an ce wannan mutumin inda aka damƙo ƙasan nan aka haɗa ta cikin maniyin shi ta sha kuɗi to duk duniya duk inda zai je ya mutu sai an kawo gawo shi nan inda aka ɗebi ƙasar shi a rufe shi to shine Allah ya ce Allah ya halicce ku ne min turabin daga ƙasa ma'ana ko ta wacce annabi adamu ko kuma wannan ta wadda aka ɗiba lokacin za a halitti mutum aka cakuɗa ta ita ce ta zama gudan jini ta haɗu ta zama tsoka wadda aka halitti ɗan adam da ita ubangiji subhanahu wata'ala ce sannan bayan an halitti mutum daga ƙasa summa min nudufatin sannan kuma daga ɗigon maniyi wannan maniyin Allah ya ce mana ya kharuju min bainu sulbi wat-tara'i yana shi maniyin nan yana haduwa ne wanda zai yi dan adam daya daga kwankwasan namiji daya daga kirjin mace an ce ita mace duk maniyin ta yana a kirjin ta ne shi kuma namiji duk maniyin shi yana a kwankwasan shi ne to sai ya zama cewa idan Allah zai halitta maniyin namiji ya gangara maniyin mace ya gangaro sai su haɗu a cikin mahaifa ba wai shi maniyin mutum yana cikin mahaifa ba ne yadda namiji zai shiga mahaifar haka shi ma na mace zai shiga cikin mahaifar to idan suka shiga wanda ya riga shiga to idan ɗayan ya zo zai lullube shi to wannan lullubar da ya mai ta farko kafin Allah ya cakuɗa su to abin da Allah zai fara yi na ɗan adam shine kamanni kamanni wannan kamannin maniyin nan da ke sama to fuskar ɗan adam da wannan sufan Allah zai yi ta za ka ga an haifi yaro sai ga yayi kama da uban shi to maniyin mahaifiya ya riga shiga cikin mahaifa da na uba ya zo ya lullube wani kuma sai ka ga yayi kama da uwar shi kaman mace to maniyin uba ya riga shiga da na uwa ya zo ya lullube to dole ne kama da uwar an fahimta wannan ko bai hana Allah ya kudura shi ba wannan al'ada Allah ce kuma Allah ya ga dama haka nan kawai sai ka ga uwa ba kikkirin uba ba kikkirin an haifi wani ɗan kaman balarabe to wannan kuma Allah na son ya nuna maka kudurar shi ne wata rana wani sahabi ya zo gun manzo Allah yana son ya sheganta ɗan shi ya ce ya rasulullah ni wa matata ta haifi wani ɗa ni waɗannan ban gamsu da shi ba bai kama da ita ba bai kama da ni ba sai manzo Allah ya murmushi ya ce kana da raƙuma yace eh ina da su yace wani iri ne yace jajaye ne yace to a cikin su akwai wanda jan shi ya ciza sosai ya ja gau yace ƙwarai ya rasulullahi yace to shi kuma ina aka samu shi yace to la'allahu naza'ahu irqun wata kila wata jijiya ce ta dangi ta jashi yace to kai ma ɗanka jijiyar dangi ce ta jashi ai an sha irin wannan kana da kanin uba yana Legas bai ma taɓa zuwa garin ka bai taɓa ganin matarka ba ko sai a haifi ɗaka gan shi kwabo da kwabo ko kana da kaka ya wuce tuntuni bai nan ma kai aure amma sai ga cikin yanka an haihu wani da shi kwabo da kwabo wannan dai Allah na nuna kudurar shi ne ka a ce wancan dole sai ta nan za a yi dan ana wannan da yawa za a yi ta sheganta 'ya'ya Allah ce to Allah shi ne ya halice ku min turabi daga ƙasa summa min nutfatin sannan kuma Allah ya halice ku daga digon mani summa ja'alakum azwajan sannan kuma Allah ya sanya ku azwajan ma'auratan juna ma'ana namiji da mace wa khalaqnakum azwajan ya lice ku ma'auratan juna namiji da mace namiji ya aure mace mace ta aure namiji wannan kuma hikima Allah ce ya buli mai ya sha'u yunasan wa ya buli mai ya sha'u zukuran aw yuzawwijuhum zukuranan wa yaj'alu man yasha'u aqima wani sai kaga Allah ya jera mai ƴaƴan ai ta haifan mai mata ai da an ce an haihu a ce mace ce ko mace ce ko baka san hikimar da ke ciki ba wani kuma da an haihu an ce mata an haihu sai ta ce me aka haihu a ce namiji to ta dai haihuwar mazan nan ko ƴan macen nan ba za a baka ba wata ma da ta ga tana da ciki wai ta ma Allah wayo wai ta maza kan ci ta so kayan mata ta aiki wai za ta ma Allah wayo to ni ho mace nake so wani kuma sai Allah ya sauka mai sai kaga abin ma kaman fasin fasin aiki ko namiji mace namiji mace wani ai mazan ai mazan can karshe ai mata wani ai matan ai matan to duk wannan haka Allah ya ga dama wani na nan matan shi hudu amma bai taba haihuwa ba wannan dai hikima Allah ce subhanahu wata'ala wa ma ta'mil min unsa kuma Allah shi ne ke haihuwa abinda mace take dauka a shi ne ke halittar abinda mace take dauka na ciki ma'ana idan kaga an ciki mace ta samu ciki to kar ka kaddara cewa wajen ta kwanta da namiji ne a'a wallahi Allah ne ya halicce shi wani sai ya kwanta ya sadu da matar shi so ɗari ba ciki ko ɗaya amma na ɗari da ɗaya sai ga Allah ya ba da ciki Allah subhanahu wataala ce wala tadau illa bi ilmihi kuma ita wannan a macen da za ta haifi ɗa ba za ta haifi wani abu ba fa illa bi ilmihi face sai da sanin Allah ba wai sai mace ta yi ciki ba ne wanda ta haihu a ce mace ta haifa Allah shi an mace aka yi to madalla Allah shari'a abin da Allah shi ai tun kafin a haifi uwa ta Allah ya san ita ga abin da za ta haifa namijin tun ka a haifi baban baban baban shi Allah ya san an haife shi ga abin da zai haifa Allah ya san wannan to kaga anan akwai abin da ke dan bugan mana hankali kai ne kake da mata da ta tashi ta ce ma ciki na ke ciwo ka ce aje asibiti ana zuwa likita sai ce aje a yi awo da an yi awo sai ce tana ta samu ciki yau kwanan shi biyar kuma lalle kai ka tabbatar kwana biyar ko ka sadu da ita sai ce kwanan shi biyar da Allah wannan tunda an ce maka Allah shi ya san wai alam mafil arham shi sa abin da ke cikin mahaifa a sai akai likita ya sani a'a sai ka tambayi likita ka ce to likita yanzu wannan mai kwana biyar namiji ne ko mace me zai ce ma ban sani ba ai sai a bari dai nan gaba bincike zai kara to shi Allah ya san namiji ne ko mace sai ka ce malakin to in an haife shi baki ne ko fari sai shi a bari dai nan gaba dai bincike ya kara sai ta mai to shekara nawa zai an haife shi dan in san tanajin da zan mai me likita zai ce ma ya sani ba to ashe jahilci ya kare ga likita shi wannan wasu alamomi ne ya gani ba har gangancin haihuwa suke ba a je a yi sikayin a ce ga ɗa ranar kaza ga watan kaza za a haife shi sai a ƙara mata kwana arba'in wata tana zuwa gida ranar ya ta haihu akwai irin wannan hikima wani yaro an je asibiti an yi komai an yi awo ya fi kala goma ana shi ya ce ba ma cikin rannan da aka yi a wani awon sai likita ya ce wannan cikin ciki ne watan shi bakwai ne ran da matar ta dawo da kwana biyu ta haifi ɗan kuma wata ta jin likita ya gama binciken shi tsaf amma Allah subhanahu wataala ya koye sauran shi kuma ya zartar da shi likitan da aka ce mai an haihu ce kai an haihu wata bakwai aka ce ai yaro na nan kosashe kaga duk wannan kudurar Allah ce da a gane ikon Allah da cewa shi Allah ya san komai da komai an ce maniyin namiji guda ɗaya ƙwaya ɗaya maniyi ɗaya za ka iya samun shi yana ɗauke da ƙwayoyin maniyi dubu hamsin to a cikin ƙwayan maniyin nan dubu hamsin su Allah zai ta tacewa ya ta tacewa sai ya fidda guda ɗaya ko ƙwaya biyu sai a haife su kama yanzu ka je ka ce ma likita zo da Allah yanzu wannan mani da ke cikin ciki an ce bincike ya gano akwai ƙwayan mani dubu kaza to da Allah ware mana mai ran ware mana marara da zai ce ba a bari da he Allah ya ware magani gashe bai san komai ba kenan wala ta zo illa bi ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammar da kuma abin da ake rayarwa min mu'ammarin na daga abin rayarwa a shekaru wannan cikin da Allah ya kaddara za an same shi to idan ya zo cikin ciki a nan ne Allah zai mai abu hudu bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyin am sa'idin da ya tabbata a cikin cikin mahaifa yau in Allah ya kaddara zai rayu to a yau ne Allah zai gaya mu wannan mala'ika mala'ika zai ce to Allah a zakaran am unsa wannan maniyin da kace in kula da shi kulan namiji zan mai koko kulan mace sai Allah ya ce kai mai kulan namiji to Allah in ya zo duniya rayayye ne ko matacce ne sai Allah ya ce mai ka kula da shi matacce ne barin shi za a yi ko ba rai zai fita in ko mai rai ne sai ce to ya rabbi famal ajal me ajalin shi sai ubangiji subhanahu wataala ya ce zai shekara kaza wanda shekara kazan nan wata kaza kenan yaji bai mala'ika ne yana cikin mahaifar sai ya rubuta a goshi a goshin maniyin fa daidai inda goshi Allah ya kaddara sai Allah ya nuna mala'ika a nan gun sai ya rubuta zaka shekara hamsin za wata hamsin za ka yi a shekara hamsin za ka yi wata kaza kenan za ka yi sati kaza kenan za ka yi kwana kaza kenan za ka yi awa kaza kenan za ka yi minti kaza kenan za ka yi sakan kaza sai ya ɗiga ɗugu a goshin kowa yana nan rubuce mu kaga da kowa na gani ma ai duk da an huta da rigima ka san baɗi za ka mutu ai kaga yake shirya to yana nan goshin kowa amma an rufe to shikenan sai ce to ya ubangiji ne arzikin shi sai Allah ya ce ka rubuta zai sha ruwa tirela dubu kaza zai ci abinci shinkafa buhu dubu kaza masara dubu kaza dawa dubu kaza gero dubu kaza taliya katan kaza ko ko komai duk Allah ya sa a rubuta sai ka rubuta sai ya diga sai to Allah ne dalilin mutuwar shi sai Allah ya ce zai haɗari zai shiga mota zai je hanyar Legas zai haɗari zai jinya a asibiti ta kwana kaza za a dawo da shi gida za a mai da shi asibiti kaza za a yi mai kaza zai shekara kaza yana jinya ranar kaza in ta zo ga watan kaza zai mutu sai mala'ika ya rubuta sai ya tsuru to yanzu aikin wannan mala'ikan kawai zai kwara ma ido ne kuma duk wannan aikin ba zai fara bayan da ka faɗo duniya da ranar da za ka zo duniya ta yi sai Allah ya turo mala'ikan abinci sai wannan mala'ika ya ce to na gama aiki na kaga adadin abincin da zai sai ce to ina zai samu abinci ya ce gwamnan rabbul izzati da haka mala'ikan nan shine zai ci gaba da kulawa yana wawwaigawa Allah ina abincin kai ina abincin shi yake kai ina abincin shi yau din nan mala'ikan nan ya san cewa za ka yi buɗe baki da kaza da kaza da kaza wallahi idan yau ya san cewa abincin buɗe bakinka a karo yi wallahi muna tashi tafsirin nan kada ya shanu ya ce to kai wani ya wallahi ki zo mu je sai kun kai ba kore ce Kano wa za mu abincin buɗe bakinka za ka je ka ciwo kuma da ka ciwo wataƙila ma gun buɗe bakin sai ya ce ka kowa da muka zo ya ce ya hau jirgin yamma ya ce Legas ni kwana buɗe baki kawai kuka zo ku yi koko mala'ikan ruwa ya anshi nashi mala'ikan iska ya anshi nashi sai ya raba musu aika shi ya gama aikin shi sai ya ce to Allah abin da ka ɗora min game da wannan bawa na gama sai ya saka mu sauran mala'ikan mala'ikan numfashi ya san numfashi tiriliyan kaza za ka yi da ka ja sai ya ɗiga da ka janye sai ya ɗiga da ka ja sai ya ɗiga haka zai ta binka duniya yana ma ɗige ɗige saura kaza saura kaza saura kaza saura kaza to da ya rage sauran numfashi arba'in sai ce to azra'ilu lokaci ya yi mala'ikan abinci da lokacin shi ya yi mala'ikan ruwa suna biye da kai shi ba za ka gane cewa mutuwa ta zo ba sai wa'annan mala'ikun duk sun janye to kawai azra'ilu za ka gani gabanka da mala'iku ɗari biyar na ɗaukar rai yadda ka san ana shirin an san mulkin nan a ce an yi handin oba to haka za su yi handin oba yanzu an yi handin oba ka mala'ikan ruwa ya ce ma ɗan adam ruwan da Allah ya ce in baka na gama baka na abinci ya ce abincin da Allah ya ce in baka na gama baka me numfashi ya ce numfashin ka saura arba'in na ba a zara'il shi kaɗai ke jira da haka a sauka lafiya wa ma yu'ammaru min mu'ammar da kuma abin da ake rayarwa na rayuwa wala yanqusu min umrihi kuma wani abu ba zai tawaya ba daga cikin rayuwar shi illa fi kitabin fatin sai yana na a rubuce yau da zaka tambayi Allah ka ce Allah wani sauran kwanan shi nawa ya mutu Allah zai ce ai ya san mala'iku sun rubuta sauran kwana kaza sauran sati kaza sauran wata kaza sauran min awa kaza sauran minti kaza sauran sakan kaza Allah ya san wannan ba wai mala'ikun sun kawo mashi ba illa fi kitab lalle duk wannan sai yana rubuce a cikin littafi inna zalika kuma duk wannan aikace aikacen da na gaya maka baki ɗaya tun daga ɗaukar ciki ɗin nan har ya zuwa nan alallahi yasiran abu ne mai sauki a wajen Allah ba wai in Allah zai wannan ba sai gumi ya nan da hannun riga a'a da bugawar iskar da za ta ɗauka ramani da wannan a wajen Allah duk ɗaya ne bai da wani bambanci ya siyon alalla mai sauƙi ne a wajen Allah Allah ta yi mana rahama na'am وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نزل ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون توشن قدرة الله يفقى ya faɗe ta ne don masu imani su yi imani da Allah, don mutane su koma ma Allah su gane ƙudura ta rayuwa a hannun Allah take. To sai Allah ya ƙara kawo misali da kogi ko kuma ka ce teku, wanda teku ɗin nan ita a ƙa'idar teku ba ta da iyaka bayan teku ba ta da iyaka kuma duk inda za a yi tafiya a cikinta ko ina zarginta ne in ka zo gaba kana ganin ka zo gaban najeriya to wani kuma daga nan zai zai tafi gaba wata ƙasa to allah subhanahu wata'ala sai yake faɗi mana wasu abubuwan mamaki a cikin tekun nan wanda wanda su kaɗai za su ƙarasawa mai imanin da Allah ya halitta a irin tsarin ayar da ta gabata in ya ga wannan kuma ya ƙara sallama ma Allah sai Allah ya ce wa ma yastawil baharan da kuma abubuwan mamaki da Allah ya wanda cewa ma yastawil baharan tekunan nan guda biyu ba sa daidaituwa haza azbun kaga wannan tekun mai daɗi ne furatun wanda ruwan shi tatacce ne sa'ibun sharabu kuma abin shan shi mai ƙosarwa ne teku ce Allah ya ta ruwan daɗi ka ɗebi ruwan ka sha ka ji daɗi in kana jin kishi ka sha yi maka maganin kishi wa haza milhun ujadun wannan tekun kuma ita kuma da Allah ya tafaye ta mai gishiri-gishiri kamar irin tekun Najeriya ko tekun Najeriya idan ka je ka guntsarwar sai ka ji kamar ɗebo gishiri kai ka haɗa da kanwa ka dama za ka sha ba wai magana ya ɗauke maka kishi ba ne a'a ya za ka yi da bakin ma da ka sha wannan kuma ƙudurar Allah ce da Allah ya tekunan daban-daban kuma wani gurin ma da Allah sai ya marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzahu la yaqiyan wani gun idan tekunan guda biyu suka tafi idan aka je wani gun sai teku mai zarfi ta ƙasa teku mai daɗi ta taho sama wani gurin idan aka je sai teku mai daɗi ta ƙasa mai ɗaki ta yi sama kuma idan da za ka kamfato shi ka je daidai inda suka haɗu ɗaya na sama ɗaya na ƙasa in ka kamfato a kwanan kama haka za su ɗaya na sama ɗaya na ƙasa Allah ya ce ba sa cakuɗewa kowanne da bani da Allah yanzu in ka ɗebo da ruwan rijiya da na famfo da ruwan zanzadi in ka haɗa in aka ce ka tantance za su tantantu to shi wancan Allah ya tantance shi kuma haka suke tafiya ba shi bane da annabi Musa ya ce neman kadar ba suka haɗu majmu'al majmu'ul bahrain ba amma haɗa tekunan nan guda biyu to Allah subhanahu wataala ya ce wa min kullin daga kowanne daga cikin wa'annan tekunan guda biyu ta'kuluna lahaman kuna cin wani nama dariyan wanda yake gasasshe ko soyayye shine naman kifi kudura Allah yanzu ka je irin tekun da ke Legas ko da ke wajen Fatakwat duk teku ce mara daɗi idan ka kamo kifi a nan gun idan ka zo ka gasa shi ga ruwan na gishiri amma in kana son ya ture ya daɗi kuma ya kaɗe bi gishirinka ka zuba mai in kana son kifin ya daɗi ina fata an fahimta ai da ya kamata tun da tekun da gishiri ce kifin da Allah daga hannu sai tukunya ba magana gishiri to saboda hikimar Allah cikin gishirin yake rayuwa amma in zaka dafa shi ka zuwa mai gishiri wancan kuma mai daɗi shi ma idan ka kamo kifin da ke nan shi ma sai ka zuba mai gishiri zai ci Allah ya ce to daga ciki wa min kullin daga kowanne daga cikinsu takuluna lahaman ɗariyan kuna cin wani nama wanda yake gasashe Allah ya ce kuma a cikin tekunan nan wa tastakhrujuna khilyatan kuna neman fito da kayan ado ana fito da zinari da gold da diamond daga ruwa wanda mafi yawa ma an fi samun zinari da gold da diamond a ruwa ne shi yasa wani lokaci za ka ga kasashen da suka ci gaba a irin manyan tekuna idan an kamo kifaye ba a sai da su haka sai an ɗora su kan kwamfuta ta duba ta tabbatar da ba wanda ya haɗiyo zinari domin kai muwafaka ka je ka bada ɗari biyar gidan kifi aka baka wanda ya haɗiyo zinari in ka zo ka saida sai ka saida wani miliyan biyar to da aka yi sun tantance duk wanda ya haɗo zinari ya an farke shi shi yasa mafi yawa kafin kwamfutoci za ga duk kifin da za ga an kawo an tsaga cikin shi sai an laluba an gane ba zinari a cikin shi wannan gol da zinari din nan wata hikima ce ta Allah da ya tara arziki a wajen waɗanda ba zai masa amfani ba. Allah yanzu kifi me zai da zinari me zai da azurfa to Allah ya yi shi ne don ka zabura ka je nema ka je ka shiga cikin teku ka kwakulo ka nemo ka zo kai wahala tukun ka amfana wata rana wani bawan Allah mai imani talauci ya ishe shi duk hanyar da ya taba shiru kuma kullum talaucin ƙara faɗaɗa yake wannan kawai sai jazaba Allah ta fusgai sai ce kai wai ba malamai sun ce mana Allah ya ce zinari da cikin teku ba kuma in an samo shi ana maganin talaucin nan abi Allah kawai sai ya ɗau kokon shi ya teku da ya je teku kawai wai shi abin da ya kai shi zai ɗebe ruwan teku ya watsar ya kwakulo zinari ya kuɗi ai ka zo na in ba jarraba ba da fana'i ai abu ya nisa to amma da yake tare ga Allah yake da yaje ya duka kawai in zai kamfaci wasu ce bismillah bismillah sai Allah ya ma dabbobi ruwan ilhama sun san girman Allah kun ga mutumin nan waya raba da sunan Allah sunan Allah na iya kwashe ruwan yake nema a ilhama su kawai su wani ya ce yunwa yake ji a tura mai katon kifi aka tura mai katon kifi ya duba ya ce ba shi bane ya wargar yaushe kun san dan adam da son kuɗi ta haka a samu wani kamsheshin zinari a tura ma ana yana bismillahi yana ɗiban kace wallahi sunan Allah zai tura mana asiri wallahi aka samu wani katon zinari aka tura mai yana kamfata ya watsa da zinari ce alhamdulillah sai sawo abin shi a kokoyo gida shi to ka gani ko Allah da ya zauna bai motsa ba yaushe zai samu kuɗi to ka motsa ka nemi arziki da ka motsa ne ka samu ومن كل تأكل لامن قويا وتستخرجون خلة تلبسونها وند كما كنا فتد كايان أدو تلبسونها وند كنت يسنياكو وند كايان أدو irin zinari da sauransu akwai waɗanda a musulunci an halatta a amfani da su akwai waɗanda an haramta a amfani da su akwai waɗanda an halatta ma mata an haramta ma maza akwai wanda an haramta musu duka kamar zinari manzo Allah ya ce an halatta shi ga matan al'ummata an haramta shi ga mazansu yanzu mace an halatta mata dan kunna na zinari ke abun wuya na zinari ke zoben zinari ke abun hannu na zinari ke hatta kalminta a yi mata ado da zinari to kuma an halatta zinarin musulmi ma namiji zai iya amfani da shi kamar a hannun takobi ko alkur'ani wani abu naka mai daraja amma ko mace ba a yadda ce kujerar zinari ta ranka zama ba ba a yadda ce gadon zinari ta ranka zama ba ya zama almubazzaranci Allah ya ce to daga cikin kayan adan nan wanda kuke sanya su Allah ya ce a cikin tekunan nan wa taral fulka fi mawaqira za ku ga jiragen ruwa a cikin tekun nan mawaƙira masu kete ruwa suna kai kawo wanda duk wanda ya je teku shi zai ga wannan in wani jirgin ya taho sai ka rantse da Allah wani bene ne mai hawa hamsin ya taho kai ya ka rantse da Allah tsaye amma tafe ki a guje kana nan kana nan sai ka ga yana matsowa ka fara gane windoji da tuta kana nan sai ga ana ta daga hannu daga ciki har sai zo ya iske ka idan ya zo saboda ƙarfin shi idan ya zo ya banga zo ruwa daga wannan sai ya kusa rufe duk wani abu da ke gun lokacin da zai tsaya teku ta natsu daga wannan ya ta dawowa ya ta dawo to in ya zo ya tsaya abin da zai baka mamaki in ga ga igiyar da za a kamo a ɗaure shi a turke kai mamaki duk wannan sai dai ga kawai yana rangaji ba zai haɗu ba an samu wata ‘yan igiya an ɗaure shi an mai turki wani ana iya wata shida kwantena na sauke kayan da ke ai ƙugiya na sauke kayan a kwantena wata shida ba wa mutum ke saukewa ba ƙugiya za ta saka hannu a lodo mata ta sauke yace wata shida bata gama ba kana iya samun jirgi ɗaya ɗauko mota ɗari biyar ya ɗauko tirelar kifi ɗari banda kaya banda mutane duk wannan kifin wa burgati majalisun ne ana cikin tekun ne masu su suna tara ana ɗiba ana zuba duk tashar da ya je a zuba mai shine zai ɗebo tirela kaza ya zo da ita amma a kan ruwa in kana son ka gane kudurar Allah a nan gudu cira zoben ka jefa a ruwan ka shi ma zai tsaya shi da na kai asara shi ya tahi ko kuma kai da baka da nauyin jira cikin ruwan ka gani amma ga wani abu saboda kudurar Allah Allah ya hana shi ya nufi wannan ba kudura ba ce da za a gane yake ma Allah kuma za ka iya samun ɗan adam a haifai a cikin jirgi ya taso a cikin jirgi ya gama makarantar shi a cikin jirgi ya gama duk abin da zai gama ya zama farfesa amma kawai shi ba taɓa taka ƙasa ba abin da zai baka mamaki a cikin jirgin har filin ƙwallo akwai a cikin jirgi jirgi na tafiya da ku cikin ruwa amma kuna ta ƙwallon yan ƙwallo ne ba abin da zai baka mamaki sai yan kwale-kwalen nan ka ga kai ruwa kana nan an shiga da kai kwale-kwale ga riga an sa maka amma kana ka hasbunan lahu la haula wala quwwata sai ka ga wani sai an yi tsakiya sai ka ga ya sa hannu ya zaro kwalbar giya shi kawai ya balle yana sha kuma ya gama ya kama bacci shi kai kokana nan duk wani ismul azam kana ta kiran shi ka a kife da kai ga wani na ta baccin shi sai ka gama yadda ka san yan express na mugun wasa kamar wani zai karo da wani sai ga so bugo da gudu an yi wani sai an zo kamar za a buga sai wannan ya kana la ilaha illallah muhammadu rasul sai ga wannan yayi wannan ya wannan duk ba kudurar Allah bace Allah ya wannan ne tabtagu min fadlihi dan ku nema daga falalan Allah shi yasa yake ku je ku shiga ruwa ku nemi arzikin Allah wala allakum tashkurun kuma da wannan ne za ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wataala idan mutum ya je ya hau tekun nan ya yo farauta arziki ya dawo to in ka dawo nan kan ƙasa in da kai talaka ne to yanzu da ka dawo ka jana alhaji barka da dawowa ka kalli kawai mutumin da ke hawan kwale-kwale in ya je ya dawo kalli fatar jikin shi kawai yadda take zama abinda za ka yi aiki a nan a baka naira dubu idan aka yi ruwa ne dubu uku dubu biyar ne abinda za ka siyo a ruwa naira dubu idan ka zo nan dubu biyar za ka sayo shi wannan duk Allah ya ne dan a nemi falalar shi akan ruwa kamar yadda ake neman ta akan ƙasa subhanahu wa ta'ala to kallon wannan kogin da Allah ya shi kala biyu ga mai zarfi ga mai daɗi ga naman kifi da Allah ya mana ana cewa musulmin nama ko ko mu shekar gani sai ka ci ga wannan zinaran da Allah ya bamu muna amfani da su ga wannan jirgin ruwan to abubuwa ne wanda za su ƙara jawo ɗan adam ya sallama ma Allah ya bi Allah ya gane haƙiƙanin akwai Allah kuma ya bi shi subhanahu wata'ala Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana san manzo Allah Allah ka ƙara mana yaƙini da abubuwan ban mamakin ka alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda lokaci nan zamu kwana sai Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu alhamdulillah sai kuma Allah ya kai mu gobe akwai tambaya me yake cewa
Assalamu alaikum.
Wa alaikum Allah ya salam.
ƙara mana lafiya.
Amin.
Malam don Allah ina so a yi bayani akan salatu tasbih.
To, wannan ku ai tsohuwar fatawa ce. To, salatu tasbih da yadda ake yin ta, nafila ce mai raka'a hudu, sallama ɗaya, bayan fatiha da sura za ka karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so goma sha biyar. Idan kai ruku'u, kai wannan subhanallah so goma. In ka ɗauka daga ruku'u, kai so goma. in ka je sujada ka yi subhanallahi nan sau goma in ka ɗauko daga sujada ka zauna ka yi subhanallahi sau goma in ka koma sujada ta biyu ka yi subhanallahi sau goma in ka ɗauko ko daga sujada kan ka miƙe tsaye sai ka ɗan tsugunna ka yi sau goma sai ka miƙe ka ci gaba da karatunka to haka za ka yi rasa a hutsunka in kai ta ya kai sallama ka yi salatin tasbihi na'am Allah ya mana muwafaka ko tambayar Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah ya biya dukkan bukatun mu Allah ya ciyar da mu gaba a cikin dukkan lamuran mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi ayyukan mu Allah ka sa muna daga cikin bayan da aka yarda a cikin wannan wata Allah dukkan abubuwan da za su zama mana ci gaba a addini Allah ka tabbatar mana da su Allah dukkan abubuwan da za su jawo mana ci baya cikin addinin mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaune da kasan mu lafiya Allah yan ta'addan nan da suke alamun dawowa Allah kai mana maganin su Allah ka kame mana hannuwan su Allah ka lalata makaman su Allah jarumawan da suke mana taimako suna shiga daji suna taimako suna maganin su Allah ka taimake su Allah kada ka gajiyar da su Allah ka ba su nasara a kansu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fati auna masa akwai ɗan uwa ya kira aron